ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 27 ga watan al-Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 12 haka ne ko 12 ga watan 7 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsir alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai aya ta 102 yau za mu tashi kan aya ta 103 haka ne muna karanto tafsirin alkur'ani mai girma ne daga tafsirin da ake ce mai tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan na babban malami abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahmatullahi alaihi Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun mala yace hada dhammun lil mushrikina wannan aya zargi ne da kushewa da ɓata mushrikai Allah subhanahu wata'ala yake wani mushrikai allazina shara'u fid dini wadanda suka kawo ma mutane shari'a cikin addini malami adam billah abinda Allah subhanahu wata'ala bai izini da shi ba kamar yadda Allah ya ce amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini malami adam billah koko suna da waɗansu ababen tarayya waɗanda suka shar'anta musu abin da Allah ta'ala bai ba da izini a yi shi ba to waɗannan mushrikai waɗanda suka kago abubuwa da sunan shari'a alhali Allah subhanahu wataala bai shar'anta shi ba wa harramu ma ahallahu Allah kuma suka haramta abin da Allah subhanahu wataala ya halatta abin da Allah ya ce halal ne suka ce haramun ne to su ne Allah yake zargi su ne Allah yake kushewa fajalu bi ara'ihim alfasida da rayukansu waɗanda suke lalatattun ra'ayika waɗanda ba su da dalilai ba su da wata hujja suka sanya wani abu min mawashihim muharraman haramtacce daga cikin dabbobinsu shanunsu da raƙumansu da tumakinsu da awakansu ana su da kansu ne suka haramta wasu awakin ko wasu shanin ko wasu raƙuma ba Allah subhanahu wataala ne ya haramta su ba ala hasabi istilahati abusa gwargwadon istilahin su ka'idodin su da suka yi cewa an an yi in dabba ta yi kaza to ba a kaza da ita in ta yi kaza ba a kaza da ita allati aradat waɗannan ƙa'idodi nasu waɗanda sun ci karo ne da ma'an zalallah abinda Allah ya saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam faƙala sai Allah ta'ala ya faɗa yana zarginsu Allah ya ce ma ja'alallahu min bahiratin Allah ta'ala bai sanya wata dabba da ake ce ma bahira ba ku ne kuka sanya ta ku kun kira ta da sunan bahira amma Allah ta'ala bai kira ta da wannan sunan ba wayya naqatun ita bahira din nan a wurin arna ma guza mushrikai taguwa ce yashquna udnaha suna tsaga kunnanta kuma yuharrimuna rukuba sa'annan sai su haramta hawanta da zaran an tsaga mata wannan kunnan to ba wanda zai kara hawanta wa yarawnaha muhtarama kuma zange ganinta wannan abin girmamawa ce mai daraja ce ta wuce a hauta saboda haka ba a ƙara hawanta ba a hawanta ba a hauda mata kaya shikenan ta ta isa wurin da za ta zama abin girmama wannan ƙarya suka ma Allah Allah ya ce Allah bai sanya ta ba ba wata dabba da Allah ya sanya ta bahira wanda in ta kai wani matsayi za ta ga mata kunne a ce babu hawanta Allah ya ce ba gaskiya bane ba doka ta bace wala sa'iba Allah ya ce kuma Allah bai sanya wata dabba da ake ce ba sa'iba ba ku dai mushrikai ku ne kuka sanya ta ita kuma me ake ce ma sa'iba wahiya naqatun malan yace ita ce taguwa aw baqaratun ko kuma saniya aw shatun ko kuma akuya idza balagat shay'an idan ta isa wani wuri ta kai ga wani abu isfalahu alaihi wanda suka yi ka'ida akan shi sai ya buha sai su barta shine sai ya buha ma'ana ja'aluha sa'iba sai su rabu da ita su kyale ta kawai wala turkab ita ma ba a hawanta wala yuhmalu alaiha kuma ba a dora mata kaya wala tu'kalu kuma ba a cin namanta dai bugu da kari akan akan bahira ta bahira ba ce ba a ci ba amma wannan ba a cin namanta ba a yanka ta shi kenan sai dai ta rayuwa har ta mutu ta mutu a kai ta a yadda wa babuhum yanziru sha'an min mari sashen kuma mushrikai a dacen gabanin zuwa addinin musulunci wani yana iya yin bakancan wani abu daga cikin duke shi ya ji alihu sa'iba ya sanya shi sa'iba ne ya yi bakance cewa in ya samu ka zato wata daga cikin dabba shi ko wasu dabbobin shi zai sanya su sa'iba ba a hawansu ba a dora musu kaya ba a ci to kuma bakance suna girmama shi duk wanda ya bakance sai ya girmama wannan bakancen duk wanda ya alwashi to sai ya girmama wannan alwashin nan shi duk wanda ya alkawari cewa ga abin da za yi to idan yayi wannan alkawarin to ba zai tada shi ba muna ganewa ku ma'ana wani cikin dukiya daga cikin dukiyoyin shi ko shanu ko raƙuma ko tumaki zai cewa wannan sa'iba ce shikenan iyalin shi ko gadon ta ba a yi ike nan ya barta haka nan alwashi ne ta yi ta rayuwa ba a ɗora mata kaya ba a cin namanta sa'annan kuma ba a wanta aji a biya wata bukata Allah ya ce wala wasilatin malam bai kawo wasila nan ba ko? ko ya kawo muku babu wasila wasila kuma akuya ce wadda take haihuwa ‘ya'ya biyu tagwayi tagwayi ta haihuwar ta tagwayi ta farko ta biyu ta uku in ta kai wani wuri da ta haihi namiji da mace to shi kenan ita ba sai a ce ta kai wani wuri ta zo ta zo inda ya kamata a ce sauran dabbobi sun zo ita ma ta zo wurin to ba a cinta shi kenan ba a shan nonanta shi kenan an bar da haka nan Allah ya ce duk Allah bai sa wannan ba wala ham Allah ta'ala ya ce kuma Allah bai sa wata dabba da ake ce mahamu ba ai jamalun shi kuma ham raƙumi ne yuhma dharuhu wanda ake hana hawan shi ake hana bayan shi anir rukubi daga hawa wal hamli da kuma mi da ainihin dora mashi kaya raƙumi ne shi kuma in ya kai wani lokaci shi ma haka nan to ba a ƙara hawan shi kuma ba a daura mai kaya wannan ba maganan raƙuma ne ko sani a raƙumi namiji shi yake ma wannan idza wasala ila halatin ma'rufatin bainahu idan ya kai wani hali wanda yake sananne a tsakanin su to shikenan ya zama ham ma'ana tsararre kenan ya zama ubangarke kenan ba mai taba shi ba a ƙara dora mai ka ya zama ɗan lele sa'annan kuma ba a hawan shi kuma shikenan haka za a bari shi sai ya mutu to Allah ta'ala ce wannan duk ƙarya ce suka ba Allah Allah bai sa ko ɗaya daga cikin waɗannan ba domin irin wannan kamata a ji shi daga majiya kwakwara a ji shi daga maganan Allah ko daga maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma saboda karambanin mushrikai suka yi ma Allah ƙarya suka ce waɗannan dabbobin ba a cin naman su ba a hawan su wannan ƙarya ce inji Allah fa kullu hadhihi dukkan waɗannan abubuwan guda hudu mimma ja'ala al-mushrikuna na daga cikin abubuwan da mushrikai suka sanya su muharrama haramtattu bi ghairi dalil ba tare da wani dalili ba shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ya ce kada ku yarda ku ce Allah ya haramta wannan Allah ya halatta wannan ba tare da Allah ne ya faɗa ba wala burhanin kuma ba su da wata hujja wa inna ma zalika iftira'un ala Allah wannan kawai kage ne aka ma Allah shaci fadi ne kawai aka dangana aka ce ai waɗannan abubuwa Allah ya hana su to ƙarya aka ma Allah wa sadiratun min jahilihim kuma waɗannan abubuwa sun yi to ne daga jahilcinsu wa adami aqli kuma sun fito ne daga rishin hankali Allah subhanahu wataala ya maka ya baka dabbobin nan shanu da raƙumma da tumaki da awaki saboda zaman turama ne ma gare ka ka zo ka hana kanka ka hana ma kanka wannan rahama ka hana ma kanka wannan nema da Allah ya maka kaga baka gode ma Allah ba kuma babu hankali a ciki ولهذا قال ده haka Allah ta'ala yace walakinnal ladina kafaru sai dai waɗanda suka kafirta yaftaruna ala allahi alkadiba suna ma Allah ƙarya ne kawai aktharuhum la yaqilun kuma mabiyan su ba su da hankali fala naqla fiha wala aqla babu dalili a cikin haramta waɗannan abubuwa kuma babu hankali ma a cikin haramta su kuma hada tare da haka faƙad ɗojibu bi a ra'ihim sun zanki jiji da kai da ra'ayikan suna ganin su abin birgewa ne da yadda suka yi allati buniyat alal jahala waɗanda ra'ayikan an gina su ne akan mi jahilci wa zulmi kuma an gina su ne akan mi akan zalunci don ba mamaki matarka ko ɗanka tana son nama wata dabba kuma an hana kaga an zalunci mutum in kai ba kaci sai ka bar mu wani ya ci abin shi mana Allah kiyaye to wannan shine bayanin wannan aya da Allah subhanahu wataala ya mai da martani a cikin ta akan ainihi arna akan al'adunsu da dabi'unsu mugaye waɗanda suka saba ma dokan Allah subhanahu wataala kamar yadda shekarun bayanan ma za ka samu dabbobi irin haka musamman awaki su suka yi samun wannan musamman mazajensu bunsurai har tsoronsu ake shi ba a taba su ba na Allah ba ne na aljannu ne na iskoki ne na gado ne suna Allah ba a tsoronsu amma na tsoron na wani Allah aka sa mutane shirka da Allah da tsoron wani Allah tsoron da bai kamata a yi ba amma da wazi ya wazi tunatarwa ta yi tunatarwa mutane imani ya ratsa su da kyawu zu kuma gayu sai suka zangi aikin ba daidai ba suka zangi shago waɗannan bunsuran suna yankewa suna cinye haka su ma ba su daidai ba domin kayan mutane ne amma tun da sun ga mutanen ba su ci ba ga su canye musu ba Allah ya kiyaye Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul fa qalu qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wa idza qila lahum ay fa idza du'u idan an kira su aka ce musu ku taho ta'alu ila ma anzala Allah ya zuwa ga abinda Allah ya saukar wa ila rasul ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar da shi ku zo zuwa ga manzan Allah ya arabu sai su kauda kai sai su kiya falam yaqbalu ba za su karba ba ko falam yuqbilu ba za su taho ba wa qalu hasbuna ma wajadna alayhi abana sai su ce abinda muka iske iyayenmu akan shi ya ishe mu min addini na addini ba ma bukata addini da manzan Allah ya zo da shi ba ma bukata abinda Allah ya saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce na uwayenmu ya ishe mu walau kana ghayra sadiqin ko da na uwayen ya kasance ba daidai bane ba ana kaka yi addinin uwaye da kakanni ba in suna kan gaskiya to suna kan gaskiya an kace addinin su aka yi addinin Allah ne suke ba shikenan ba to amma in ba kan gaskiya suke ba to ba ka da hujjar da za ka cewa ai ba za ka saba ma iyaye da kakanni ba Allah ake bi manzo Allah ake bi da zaran uwaye sun kauce daga addinin Allah kai ma sai ka kauce ka ba addinin Allah ka kyale su amma biyayya tana nan kyautatawa tana nan ladabi da kyautatawa ga rayuwarsu da dadara musu rayuwa duk yana nan amma magana biyayya cikin addini babu shi in ya saba ma Allah kuma yadda Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuṭihuma yawa idan sun yaƙe ka sun yi kokari sun sha wahala akan ka lalle sai ka kauce daga bara addinin Allah zuwa ga wata al'ada wadda ta saba ma addinin Allah Allah ya ce kakka yi masa da'a amma Allah ya ce ka ci gaba da zama da su zama kyakkyawa wala duniya ko wala dinan yunji min azabillah sa'annan ba su da wani addini wanda zai kubutar ya tseratar ya tsamo su daga azaban Allah subhanahu wataala amma duk da haka nan za su bi uwayen shi yasa Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an koda iyayen nasu sun zamanto basu san komai ba wala yahtaduna kuma ba za su shirye ba ba san shirya Allah ba ko ba san ilimin da Allah ya ko manzo Allah da shi ba kuma sai su bi su Allah ya ce in suka yi haka nan ba sai daidai ba a wani wuri Allah ta halaye cewa za qila law mattabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir idan aka ce musu ku zo ku ga abin da Allah ya saukar da shi ku zo ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta abin da muka iske iyayenmu da kakanninmu akan shi ya ishe mu Allah ya ce ko da shedan yana kiran uwayenku da kakannin naku zuwa ga wata sa'id shi za ku bi ku kiban Allah da manzon shi to kaga babu hankali a ciki wani wuri Allah ta'ala ya ce awalau kana abahum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun ko da iyayen na sun zamanto ba su hankalta komi ko ba su shiriwa kuma duk da haka na sai sun bi su walau kana fi ada'i da ya kasance a cikin iyayensu kifaya isa wadata wa ma'rifatun da sani wa diraya da cikakken sani lahana al'amru da alamar yayi sauki mana da iyayen mutane ne cikakken mutane game da addinin Allah mutane ne suna da cikakken sani game da addinin Allah sun san Allah sun san manzo Allah sun san addinin Allah inda haka nan ne suka ce kan addinin uwayensu suke shine malai ce lahana al'amr da al'amr yayi rangwami walakin abahum la yaqiluna shay'an sai dai uwayensu ba san komi ba ba su gane komi ba ba su hankalci komi ba ai laisa indahum min al-maqul shay'un babu wani abu a wurin su na abin da ake iya ganewa da hankali a wurin uwayen babu shi wala min al-ilmi wal huda shay kuma a wurin iyayen nasu babu wani abu na ilimi ko na shari'a ban san Allah ba ban san annabin Allah ban san alqur'ani ba ban san bayanin alqur'ani ba amma kuma cewa suke yi abinda iyayenmu muka tarro su akan shi ya ishe mu fatabban liman qallada malai ce tir da Allah wadare ga mutunan da ya taqalidi ya yi kwaikwayo ga malla ilma inda hu sahihun wanda babu ilimi ingantacce a wurin shi muna gane ku tir ta kalidanci ba ya da kyawu kai ta kalidancin mutumin da shi ma bai sa abin da yake ba ba ya da kyawu wannan shi yake cimma at-taqlidul a'ma kana bin shi baka san me yasa kake bin shi ba shi ma yana abun bai san me yasa yake abun ba to kaga dhawfa talibu walmatlubu kenan wanda ake nema da mai neman duka gaba ɗaya sun yi rauni to so ake kabu wanda in an tambaye shi me yasa yake yi ce ga abin da yasa ga littafin da ya karanta ga ilimi wurin malamai shi ma ya koya haka ake so to sai zaman to kai kana bin wanda shi ma ko karatu bai iya ba kuma ka zo ka nada shi ka nada shi muqallidi wanda za ka bi to kaga baka yi daidai ba sai ka bi wanda a wurin shi akwai ilimi ingantacce saboda mi wanda ya riga ka kwana ya riga ka tashi wanda ya riga ka fara karatu to bai da za ka cin mashi sai ka yi tabiye shi akan abin da kai baka san inda abin yake ba amma shi ya sani to sai aka yi wani abu daban a nan wurin da su da waɗanda ke biye su gaba ɗaya babu wanda ya san komi babu wanda yake da wani ilimi ingantacce wala aqlur rajih ko kuma wani hankali mai rinjaye duk babu wa taraka ittiba'a ma anzala Allah kuma ya bar biya ga abinda Allah subhanahu wataala ya saukar wa ittiba'a rusulihi da biya ga abinda Allah ya saukar da shi ga manzannin shi alladhi yamla'ul quluba wanda bin abinda Allah ya saukar bin manzanni shike cika wa mutum zuciya ilmin da ilimi wa imanin da kuma imani domin duk wanda ya bi alqur'ani ya bi koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna annabi alaihi salatu wasalam to mutum zai cika da ilimi ya cika da imani domin da abinda za kai to yana da dalili babu wani abu da za ka yi gaban kanka saboda ka iya ƙur'ani ka iya hadisi ka iya suna annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawai bari kai mi bari kai ma yanzu kai ma ka zama wani wani Allah kai ma ka kirkiro abubuwa ko yana yiwa duk abin da za a yi nan ne aka ganye cikin karatu abin da ba a gani cikin karatu ba sai a hakura da shi to shi yasa duk wanda ya ba alqur'ani da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi za ta cika da ilimi ilimi ingantacce sa'annan kuma zuciyar shi za ta cika da imani imani shi ma ingantacce domin imani ne da aka ɗauko daga alkur'ani da sunna kaga baya da matsala wa hudan da kuma shari'a wa iqanan zuciyar mutum za ta cika da yaqini duk abin da kake akan tabbas kake yi Allah ya samu dace da haka nan ma Allah ta'ala ya mai da martani akan wannan muguwar dabi'a ta mushrikai waɗanda ba su yarda su ba abinda Allah ya saukar da shi ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mala yace yaqulu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah alaikum anfusakum ku rike kanku kowa ya taka shi wala zamci kawunan ku ku gyara kawunan ku ay ishtahidu ku bada kokari ku yi ijtihad fi islahiha a cikin gyara zuciya mana ku bada kokari ku sha wahala matuka wurin gyaran zukatanku domin babu wanda zai samu gidan aljanna sai wanda zuciyar shi ta zamanto gyararra ce قد أفلح من زكاها Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya tsarkake zuciyar shi ya wanke ta ya gyara ta ta zamanto nagartatta to ya samu aljanna to ku sha wahala ku ba da kokari kamar yadda zaka taya makaranta yanzu wahalar da ka sha ka taho nan Allah ka dai sai ya kata wani kasa ya taho wani da wahala dan man da zai sanya ma abun hawan shi ma da kyare samu ya taho wani kuma kasa ya taho ko ba haka ba yadda kake shan irin wannan wala haka ake so ka tsaya ka yi ƙoƙarin yaƙa kanka ka gyara kanka ka zan mutunan kirki domin zuciya sai ka yaƙe ta zuciya da kake gani ita ma wata sarauniya ce mai zaman kanta in ba ku yi hada da ita ba za ku shirya ba ba za ka shirya da Allah ba za ka shirya da manzo Allah ba in dai ba ka yi hada da zuciyar ka ba wa khalifin nafsa wa shaytana wasima fa inhuma mahadaka nusha fatahimi ka saba ma rai ka saba ma shedan ka saba musu da kyau ko da sun maka nasiha to kakka yarda wala tuqi minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kayda al-khasm wal hakam kakka yarda kai biyayya ga zuciyarka domin zuciyarka inna nafsa la amaratun bisu'i zuciya tana yawan umarni da mugun aiki illa ma rahima rabbi sai dai abinda Allah subhanahu wataala ya marhama to da haka Allah ya ce alaikum anfusakum ana ishtaidu fi islahiya ku ba da kokari wato wurin gyara zuciya wa kamaliha da kuma cikarta wa ilzamiha kaga yadda kake shan wahala an kaje wurin wanka ko ka sha wahala duk inda wata dauda take sai ka wanke ta ko ba haka ba so kake ka hito sabo fil ba ka yi kamata ka sha wahala wurin gyara zuciyarka ka sani cewa gyaran zuciya ya yi mahimmanci da gyaran jiki sa wasu kaya su ma kyau ka sa hula ka daidaita ka gyara ka zo kalli madibi sai ba ta daidai da wannan kayan balu ka aji ka sake wata ka sa gilashi shi ma ka diba ka yaga karkace ka gyara ta shi ma dai bai yi ba har sai ka kai ka natsu ka tabbatar da lalle wannan shirin da ka yi da ba daidai ne to haka a irin wannan wahalar so ake ka yi kanka ita wurin gyaran zuciyarka to galibi kuma abin da ya dame mu shi ne mi gyaran jiki da gyaran kayan da za mu saba gyaran zuciyarmu sai sa muke shan wahala so dole ne mu gyara gyara zukatanmu wani malami yana cewa ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi ya kai mai shan wahala mai majiki hidima so nawa kake shan wahala wurin gyaran jikinka atatlubu ar-ribha fima fihi khusran shin kana neman riba a cikin abin da faduwa ke cikin shi gyaran jiki da kake ganin shi faduwa ce asara ke ciki ba riba ba aqbil ala an-nafs wastakmil fada'ilaha ka dawo ga zuciyarka kai kokarin kammala mata da cika mata abubuwanta na darajarta fa anta bin nafs la bil jismi insan kai mutum ne in kana da zuciya mai kyau ba mutum bane dan kana da kyakkyawan jiki ba kai mutum ne cikakke kyakkyawa nagartacce saboda zuciyarka kyakkyawa ce ko da baka da kaya masu kyau ko da jikinka baya haskakawa baka samu wani mai da zaka sha wa jikinka na walƙiya ba baka samu wani mai da ka sha ba geman ka ba in ka sha ci a gan shi gane yayi kyau duk baka da mashacin da za ma ka tada geman baka da shi amma zuciyarka ta da kyau ce to haka kai ne mutum wannan duk mutunan da baya da zuciya to ba mutum bane ma'ana wanda baya da zuciya mai kyau kamar yadda za ka ganin mutum yana abubuwa mai daɗi wani sai ce kaiwa da wani ya saba ka da zuciya ma'ana kana zuwa wani wuri ana ma wulakanci kuma kullum sai kaji a ma wulakanci a ce wani me yasa baka da zuciya to kaga rishin yana ganin zuciyar ka bata da kyawu da tana da kyawu da ɗaya da aka ma bi da aka ma uku to ba za ka kara koma ba to da haka kenan wajibi ne mu gyara zukatanmu mu wanke su mu tsaftace su Allah subhanahu wata'ala ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim babu wanda zai tsira ranar alkiyama sai wanda ya ma Allah da zuciya lahiyayya to ba za ta yi lahiya ba sai mun tashi akan ta sai duk karatun da muke dauka mai kyawu mun samu ta duk karatun da muke dauka wanda aka ce abubuwa ba su da kyawu mun raba zukatanmu da shi sa'annan zukatan ba za su zamantowa kyawawa wa ilzami hada kuma tilasta ba zukata din suluka siratul mustaqim bin hanya Allah subhanahu wataala wadda take mikakkiyar hanya ce mana shine aiki da dokokin Allah gaba daya wanda kullun kake ce ma Allah ihdinas siratal mustaqim kullun ba kana roƙo Allah ba Allah dai ka tabbatar da mu ka sa mu tabbata mu mutu mu ta gidan aljanna a busa hanya wadda take mai kakkiya kullum ba haka kike wuri ba to sai ka matsa mu zuciyarka akan haka fa innakum idza salahtum domin ku wasu imani idan kuka gyaru la yadurrukum man dhalla duk wanda ya bace ba zai cutar da ku ba ani siratul mustaqim wanda ya kauce ma hanya Allah mai kakkiya ba zai cutar da ku ba walam yatadi ila ad-dinil qawim wanda bai shiri zuwa ga addini mai kakke ba duk abin da zai ba zai iya cutar da ku ba wa inna ma yadurru nafsahu duk lokacin da zai yi wani abu to zai cuci kanshi mana aya abin da take nuna mana mu fara da kanmu yawa sai gida ta koshi a bada shi a fara da kanka kakka je kana abin da kai ba ka da shi kuma kana cewa mutane sai an yi da tamuruna nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون kuna umarnin mutane da kyautatawa da alheri da nagarta da abun kwarai alhali ku ba ku kummance da kanku kuma ku ke karanta ma mutane doka amma ba ku aiki da ita Allah ya ce ba ku da hankali hankalinku ya kamata ya shirye da ku ya nuna maku cewa in na ce ba ai to ni ya kamata in kowa nisanta wannan abu in na ce ai kuma ni ya kamata a fara gani na ina wannan abu wala ya dillu hada wannan baya nuni ala anna al'amra bil ma'ruf akan cewa lalle umarni da aiki mai kyau wannahi anil munkar da kuma hani daga mugu aiki la yaghurru al abda tarkuhuma wannan ba yana nuna cewa lalle barin umarni da aiki mai kyau da hani daga mugu aiki bai cutar da bawa wa ihmaluhuma da kuma kyale sa ai banza da su ba ai ba umarni da aiki mai kyau ba hani daga mugu aiki in dai kai ka gyaru kaka yi tunanin haka ɗin ba zai cuta maka gyaruwarka ita ke sa kai ma ka yi ƙoƙarin mi gyara wani tun da ka gyaru me ya kamata ka yi la yi omin wa hadukum hatta ya hibba le a fihi ma yi hibbo le nafsihi tun da ka gyaru sai ka yi ta ƙoƙarin kowa ma ya gyaru amma ka ce kowa ya ta kashi tun da na gyaru to shi ke ni na tsira duk wanda ya hallaka ba ruwana barin wannan ibada ce babba wanda Allah ya umarne ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ce wasu jama'a cikin ku ya kuma su imani su zamanto suna kira zuwa ga alkhairi suna umarni da aiki mai kyau suna hani daga mugun aiki ko kaga kenan akwai bangaren ka gyara kanka ka nemi ilimi dan ka gyara kanka in ka gyara kanka kuma sai kai kokarin gyara gidanka gyara makwabtanka gyara ungoku gyara garinku gyara kasarku gyara al'ummarku gaba daya da haka duk wanda ya bar umarni da aiki mai kyawu ya bar hani daga mugun aiki da sunan mi da sunan ba ruwan shi to ya cutar da kanshi domin yayi abin da Allah ta'ala ya hana shi muna ganewa ko fa innahu la yatimmu hudahu shirye shi ba za ta cika ba illa bil itiyani sai da zuwa bima yajibu alai da abin da ya zama wajibi akan shi min al'amri bil ma'rufi wan nahy anil munkar na umarni da aiki mai kyau da kuma hani daga mugun aiki ba yadda za ka zamanto shiryayye kimtsatse ka samu shirya cikakkiya har sai ka tashi tsaye kana umarni da aiki mai kyau kana hani daga mugun aiki sa'an nan ne shiriyarka ta cika domin shi ne aikin annabawa kai kuma kana kwaikwayo da annabawa muna ganewa ku sa'an nan za ka zamanta kuma kowa zai yi gwargwadon shi ubanni da aiki mai kyau da hani da ba wai an ce sai malami ba kowa da kowa ne duk musulmi ya zama wajibi gare shi daidai abin da ya sani ya yi umarni da aiki mai kyau daidai abin da ya sani ya hani daga mugun aiki na malam yace haka ne idza kana ajizan idan mutun ya zamanto gajiyayye ne ya gaza an inkaril munkari daga nuna kin yardar shi da abinda baya da kyawu biyadihi da hannun shi domin idan ka gana abinda baya da kyawu to addini ya ce ka sa hannu ka hana in kana iyawa sai ka sa hannu ka hana kamar ɗiyanka kamar matarka kamar wani wanda yake rayuwa ƙarƙashinka kana iya kama hannun shi ka hana shi kana iya sa abun bugu ka bige shi saboda ya bar wannan abin ko ba haka ba kana iya kame hannun shi ka ce kakka ƙara in ka ƙara da ni da kai kaga ba zai ƙara ba saboda kana da iko a kai shi to idan mutum ya gajiya daga nuna kin yarda shi da abin da ba ya da kyawu ba ya iyawa saboda abin ya yi ta daga ikon shi ya yi ƙarfi shi walisani ko kuma ya fita daga ikon mutum da mi da harshen shi ba ya yawa ba ka yi buɗe baki ka waɗi saboda wurin ya fi ƙarfinka kakka yi tunanin akwai inda babu inda ya ƙarfinka ka buɗe baki ka ce abu ba ya da kyawa akwai inda ya fi ƙarfinka wanda ba ka da iko addini ne kawo wannan wa an karahu bi qalbihi sai mutum ya ƙi yarda da wannan abin ya nuna ƙin yarda shi amma da zuciya fa innahu la yadurruhu dalalu ghayrihi bacewa wani shi ba za ta cutar da shi ba muna ganewa ko a lokacin nan wato da ka ƙi yarda da zuciyarka cikin zuciyarka ba ka san wannan abu saboda ba ka isa hannu ka hana ba ka isa baki ka hana sai dai da zuciya to dan wani ya lalace dan wani ya bace kana kallo ba yadda za ka yi ba zai cutar da kai ba amma duk lokacin da kana iya bude baki ka yi magana ko ka hana da hannunka ka kiya to lalle lalacewa wani sai ta cuta maka kuna ganewa kai mutumin kirki ne mutumin kwarai ne bawan Allah ne ba kawargi da ibada duka duk dokokin Allah kana rike da su amma sai kake fada akan abin da ya kamata kai fada kana kallo kai shiru to abinda zai biyo baya wanda zai samun waɗannan waɗanda suke a shaɗin nan kake masu magana sai ya cutar da kai kai ma kuma Allah ta'ala yana iya rike ruwan saman shi sakamakon mi suna sabon Allah kana kallo baka yi magana ba su suka yi sabon baka yi magana ba abinda ya sauka gare su kai ma ya sauka gare ka Allah yana iya kawo wata asara Allah ya raba mu da asara sakamakon mi kana kallo ana ma sha'a kaki magana su suka yi ma sha'a ba kai ba kai mutunan kirki ne ba su taba birge ka ba amma kuma kana da damar ka yi magana ba sharaɗi ne dole in ka yi magana sai an bari ba Allah ta'ala yana so ka gwada mai kishin addininka a lokacin da ka gana wani abu baya da kyawu ka yi magana ka ce wannan abin ya saba ma Allah ya saba ma doka Allah baya da kyawu shi kenan ka hita haƙi ka sauke na wanda Allah ya ɗora maka to ko wani abu zai zo zai zo da sauƙi sakamakon kana magana akan abu amma aka yi shiru gaba daya to Allah zai iya saukar da wani bala'i wanda ba mu san wani irin bala'i ba ne mu yi ta roƙon Allah ai ta tara malamai ana saukokin ƙur'ani ana ta addu'o'i ana ta azumi Allah ce ai ku kuka bata ba azumi za ku yi ba ba karatun ƙur'ani ba addu'a za ku ku gyara halinku mu ko muna nan mun ki gyara halinmu kamar yanzu matsalolin da muke ci na tsaro na ɗarɗar na fargaba wasu yankuna a cikin ƙasashenmu abinda muka fi bukata shine mu gyara halinmu mu gyara ayyukanmu mu zamanto mutanen kwarai mu bar shirka mu bar kafirci mu bar zamba cikin abinci mu bar cin amana mu bar ha'inci mu bar zalunci mu bar yaudara duk wani abu da Allah baya so mu haƙura mu bar shi mu bar shi dan Allah ba dan wahala a mu bar shi domin Allah ya hana kaga yadda Allah subhanahu wataala zai kawo mana mi zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali yadda Allah zai fata-fata da waɗannan yan ta'adda din zai kata-kata da su ya kore su ko kuma ya sa gabare su taru wani wuri a zo a kame su ko a kashe su gabare a kawo ƙarshen su kuma Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu hum muhtadun wanda suka bara gaskiya ba su garwaye imanin su da cuta da zalunci da shirka ba Allah ya ce waɗannan su za su samu zaman lafiya cikakke kuma su ne shirye shirya tana samuwa ne sakamakon bi amince yana zuwa sakamakon bi biyayya ga Allah subhanahu wataala shi yasa wannan aya sayyidina Abubakar wata rana ya karanta ta bisa munbari yace kai jama'a ina ganin kuna fassara wannan ayan ba daidai ba kuna tunanin cewa duk wanda ya shiryu to kenan wanda bai shiri ba zai cutar da shi ba ayan ba haka take nufi ba wakare ce abinda aya take nufi Allah na cewa jama'a kowa ya kame duk wani mugu duk wani sakare wani shirmamme wanda yake saba Allah kowa ya kama hannun shi in ba ku kame hannayen mutanen banza waɗanda suke yake a sha ba Allah ya kusa ya saukar da bala'i gare ku ku yi ta addu'a Allah ya karfa kaji wannan shine ma'ana aya wa qawluhu bada Allah ta'ala ila Allah marji'ukum jami'a makomaku ya ku mutane zuwa ga Allah ne gaba da ai ma'alukum yawmal qiyamah makomaku gaba da zuwa ga Allah ne ranar alkiyama ma'ana dukkan mu nan jama'a koma za mai wurin Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ce ku kiyayi wata rana ku kiyayi wata rana wadda gaba ɗayan ku za a maido ku wurin Allah cikinta kaf yanzu aka wurin Allah muke to akwai koma wadda za mu wadda mun yi tsaye ne kawai don Allah ya mana hisabi yanzu na duk wurin Allah muke amma mi wurin Allah muke amanan masallaci mun fita daga masallaci wani zai koma shagon shi wani zai koma cikin adaidaitan shi wani zai koma gida wani zai taimaka majalisa wani zai taimaka kara dan yawo cikin gari ga koya dan samun iyali wannan to ranar alkiyama duk babu wannan sai za mu yi wuri guda daya kowa yana gurin Allah ya ce wannan rana mu shirya mata thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya ce sanan kowace rai za a cika mata abinda ta aikata ba za a tauye mata komai ba mu shirya mu wannan rana فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا التي يذاك كاري مكانك وليلي wanda yake maida yara masu furfura tsohi in kafartum in kuka kafirce ma Allah wannan rana ya za ku da ita ya za mu yi da wannan rana abinda za mu yi da wannan rana shine tun nan duniya mu shirya yawa dan gobe ake wankan dare mu shirya tun yau gobe za mu yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala mu bar lalaci mu bar shegantaka mu bar sabon Allah mu kame hannayenmu da idanunmu da kunnuwanmu da kafafuwanmu da zukatanmu daga duk aikata abin da Allah ba ya so mu zamanto bayan Allah na kwarai shine maganin mi maganin wannan rana rana alkiyama zaka tashi kana dan gari kana cikin natsuwa kana cikin kwanciyar hankali a wannan rana saboda mi a duniya ka riga ka hana kanka hutawa saboda waccan ranar ka huta in ba haka ba nan baka huta ba domin duniya babu hutawa cikin ta ita duniya mai hutu cikin zama wahala yake ko ba haka ba hutun duniya wahala ce domin ba za a ce ma kana huta ba sai kana wahala kaga mutum ya wata bi ba ya gidan shi ba wai diga ya tafi ba akwai dan diga da ko wanda mai kudi ne ya yi wata bi yana can da kudi ne biloniya ne yana cikin duniya yana ta yawo ya sauka wannan kasa ya hau wannan jirgi ya sauka ya shiga wannan kasa yana ta yawo wata biyu iyalin shi ba su gan shi ba kuma wai hutawa yake kuma haka ne hutun duniya kenan da yan baka wannan hutawa ba ba za ka same ta ba sai ka yi wannan wahala kai ta kai da kawo har sai ka mutu sai ka kai inda za ka cewa to yanzu da ɗani ba ni iyawa babu kawahuwa ka kai inda ka ga shekara 85 gome ya tara ka ga dole ka yi zaune dole ka jawo wani ɗanka wanda in kaya da in ba haka ba a daɗi haraka kawai shi kenan kowa ma ya rasa iyakar duniya kenan ba kana maimakin ta duniya kana ƙara samun ta ka ƙara lafiya a sai ka ƙara ragwagwabewa ma kana can abin da kake so ka ce shi wannan abin shi za a yi ragwagwabar da kai ya zaunar da kai ya karar da kai ya kawo ka alali kuma abu ne da kake so domin ka kai inda ba zai maka amfani ba to mu shirya ma wannan rana ta alkiyama shirin da za mu ta shine mu ji tsoron Allah subhanahu wataala domin ita wannan rana ba wanda zai sha dadi cikin ta sai wanda ya bi dokan Allah Allah taimake mu wastima'ukum bayna yaday Allah ta'ala da taron da za ku yi gaban Allah subhanahu wataala fayunabbi'ukum sai Allah ya baku labari bima kuntum ta'malun game da abin da kuke aikatawa min khairin wa shar na alkhairi ko kuma na sharri Allah ya sa mu aikata alkhairi ya kame mu daga aikin sharri sai Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharan min ghairikum إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ما لن يتتجن ونن آية من جلما يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمن ألا نبال لاباري labarin da yake kumshe da umarni bi ishtari thnaini da sanya mutane guda biyu shaida alal wasiyyati akan wasiyya idza hadara al-insana muqaddimatul mauti idan shimfidan mutuwa ta halarto ma mutum wa ala'imuhu da kuma alamomin mutuwa mutuwa tana da alama ko me alaman mutuwa menene alaman mutuwa rashin lahiya duk wanda aka ce ma yarasa sai ka ce mi dama ba lahiya ko ba haka ba babba alama mutuwa ita ce rashin lafiya da an ce ma mutum ya mutu to sai ka ce ba lahiya wallahi haka nan kawai kawai haka ne ya kille ya mutu shi ko kuma a ce baka da labari a wajen sati biyu ko shekara daya a ya dade ba la duk ganin da kake mai yana yau ba da lafiya ko kuma mi ko hadari hadari shi ma alama ce ta mi alama duk wanda aka rabke shi moto ku same shi ya fadi shi ko mota ko kaga duri da ake tsammanin abuwa idan mutum bai ta daga hayyacin shi ba alamun mutuwa ta zo ma da mukaddima ta mutuwa sai mutum ya shirya muna ganewa ko bayan da lahu ya kamata ga mutum a wannan lokaci idan alamomin mutuwa suka halarto ma mutum an yaktuba wasiyatahu ya rubuta wasiyar shi a doko takarda da alkalami ya rubuta ga abin da yake so yawwa gida da wani dan uwana yake ciki a raba shi uku a bashi kashi guda ciki ko a bashi kashi biyu cikin uku ko a bashi shi gaba da ma inda yake ci wani da yake tuka ni da mota mota iri kaza in na rasu a baya ita wani a bashi kaza dukkan rubuta ko kuma wani rubutun wayu shida alaiha ya rubuta ya kawo shaida akan wannan wasiya din da yake rubuta isnain ya kawo shaidar mutane guda biyu lokacin da kake rubutun sai ka zo ka gaya musu cewa ni na rubuta wannan a kira mana wane da wane ka faɗi sunansu da wai ajlin mutanen kirki ba waɗanda ko bayan mutuwan ka ba za su ji haushin wannan wasu su tada ba ka san wani in ya gaba shi aka motsi ba zai tada ta kawai cewa shi ba gaban shi aka yi domin ba ya ciki to masu adalci waɗanda duniya ba ta dame su ba sun san da akwai rabansu da har rubuta da su ka za su ji tsoron Allah su ne masu adalci mimman tu'tabaru shahadatuhuma daga cikin waɗanda ake lura da shaida su ana mutanen kirki kenan aw akharani ko kuma a sabo wasu mutane guda biyu min ghairikum waɗanda ba cikin ku ne ku masu imani ba ai min ghairi alidinikum daga waɗanda ba irin addinin ku suke ba wani addini suke daban min al-yahudi ba yahudi a samu ba yahudi in akwai shi cikin unguwa awin nasara ko kuma nasarawa a cikin unguwa ko kuma cikin tafiyar da ake yi akwai mi a samu wani kirista ya ba da shaida a sanya shaida kiristoci guda biyu au akhara ne kenan min gairi ko yahudawa guda biyu ko kiristoci guda biyu su ba da shaida ko maguzawa au gairi mu ko waninsu wa zalika inda alhajat wannan kuma zai faru ne a wurin bukata wa barurati da larura menene bambanci tsakanin alhajati da larura alhaja shine wannan bukata kenan abinda nake sha'awa kaga nan an zuba mana shayi na sha dan ban sha shayi ba zan yi karatu na an zuba mana madara yanzu ina sha ban ma sha ba zan yi karatu yawa ko ba haka ba to amma in je kuma in na tashi daga nan kuma a ce sai gobe ba ni cin komi abinda nake bukata bayan na tashi da karatun na abincin dare menene larura ne yawa in ban ci ba ina iya shiga wani yanayi ko ba haka ba ya zama larura ga jikina jikina bai yin kwari ba zan yau ba in ban ci to bai to ba zan yi kwanan kwarai ba za ga in kwanta nan dama in dawo hagu in yi ribda ciki in yi rairan in tashi zanne in yi haka in rasa abin da ke man daɗi in sha ruwa su ki shiga saboda mi saboda jikina yana bukatar mi amma yanzu wannan damban dan ko kwana nawa zari ba ruwa na da shi e kayan daɗi ne ina wa'azi ina dan sarwa yana jin daɗi gare ni muna ganewa ko to shine malam yace wa zalika inda alhaja kaman nama nama bukata ne ko larura bukata ne ba larura ba ne domin yanzu akwai wanda rabon shi da nama tun sallah babba kuma yana na yana tara yi mushi yau sai dai da kagan shi kaga yana bawan Allah yana shan wahala da ya je mi sau da jikin bai samun mi bai samun kayan daɗi amma dai kuma yana rayuwa ba a kwantar da shi ba saboda ba ya cin nama yawwa tuwo kuma da shinkawa da spaghetti da wake da shinkawa waɗannan larura ne wanda ba ya cin su to dole sai an kwantar da shi ko kuma sai an kira iyalin shi a ce aka aka bar shi da yunwa aka dai aka labaita yawa wa adami ghairihi ma min almuslimina da kuma ainihin rishin wani su daga cikin musulmi lokaci ya malam maka magana malam lokaci ya hayya ta ai sai kai magana da 25 ake yi hatta kai da rabi sai ayi magana ai haƙƙinka ne kana babban ladan ba su kai magana ba bitum fil ard idan kun yi tafiya cikin ƙasa ai safartum fiya idan kun yi balaguro a cikin ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku ai fa ashiduhuma ku sanya su shaida su waɗannan mutanen ko dai naku ko na wani walam ya'mur bi shahadati ma Allah subhanahu wataala bai yi umarni da shaida su ba illa li anna qawluhuma fi dhalika al-hali maqbul sai saboda maganar su a cikin irin wannan halin ana karbar ta wa yu'akkiru alaihima bi an yuhbasa kuma a tabbatar a kansu cewa lalle an tsare su an tsaida su min ba'di salati daga bayan sallah allati yu'azzimuna wadda suke ganin girmanta wa yuqsimani billah sai salanta da Allah annahuma sadaqa cewa lalle su sun yi gaskiya salanta da Allah sai wallahi tallahi gaskiya suka bada wannan wasiya haka take muna ganewa ko وما غير بس تنزا با ولا بدل لكم بس ورورا با ran tsawon da za su kenan ba ta kawai in irtabtum idan kun yi kokonto fi shahadati ma a cikin shaidarsu idan ana kokonto ana zargin su to sai a ce su rantse da Allah in kuma ba a zargin su mutanen kirki ne shikenan shaida su kawai ta isa ba shaida lokacin da aka zarge mutum to sai a sanya shi rantsuwa fa in sadaqtumu saddaqtumuhuma idan kuka yarda da gaskiyar su fala hajata ila alqasmi bidhalika to babu bukatan rantsuwa game da haka don mutanen da ka mun da shi ba sai ya rantse maka ba muna ganewa wa yaqulani la nashtari bihi kuma su ce la nashtari bihi ba za mu musanya da shi ba ai bi aimanina da rantsoyin da muka yi ba samanan wani abin duniya kuɗi ba bi an nakdiba fiha kaman mu yi ƙarya a cikin rantsuwar tamu li ajali arzin min ad-dunya saboda wani dan amfanin duniya kuna ganewa ko su faɗa haka su ce la nashtari bihi samanan walau kana za qurba koda ya kasance ma'abucin zumunci ma'abucin kusanci ne gare mu fala nura'ihi mu ba za mu lura da cewa yana kusa da mu ba li ajli qurbihi minna saboda kusancin shi gare mu muna kallon mi muna kallon dokan Allah subhanahu wataala cewa mun yi karya nan Allah na jira mu ranar kiyama wala naktumu shahadata Allah kuma ba za mu boye shaidan Allah ba bi an nu'addiha bal nu'addiha zamu zamu bayar da wannan shaida ala ma sami'naha akan yadda muka shita ga wanda ya rubuta ita wannan wasiya haka mu ma zamu faɗi inna lalle mu idan a lokacin nan ai in katamnaha in muka boye wannan shaidar ta gaskiya lamina al-athimina lalle muna daga cikin waɗanda suke masu laifi ne masu zunubi Allah subhanahu wataala ya kare mu daga ainihin laifi da zunubi Allah ta'ala ya azurta mu da biyayya gare shi da biyayya ga annabin shi Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka sa mu kare da wannan nuna lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah wannan jinkiri da muka samu na saukar ruwan sama Allah ka sa ya zama alheri ga rayuwarmu da shaukanmu da dabbobin mai Allah wa Allah ka maido mana damuna mai albarka Allah ka maido mana ruwa masu yawa masu albarka ya Allah Allah da lokacin da za ka saukan mana da ruwan sama Allah ka tausaya mana Allah ka diba mana gidajenmu da dukiyar mai Allah mu masu rauni ne ya Allah Allah ka ba mu daidai da mu ya Allah kuma ka ba mu daidai da mu masu albarka ya Allah Allah ka baka samun lafiya da zaman lafiya ka raba ta da tashin hankali da fitina ya Allah waɗanda suke tara mana fitina ta ko ina aka san mu Allah ka shirya su Allah ka gwada musu gaskiya su yi aiki da ita ya Allah idan ba su shiryewa kuma Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin su Allah ka yi masa abin da ya dace da su ya Allah Allah ka ba mu haɗin kai a kasan mu ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka sa mu taimaki junan mu ya Allah Allah ka sa mu zamanto tsintsiya mu da wurin ki da ya Allah mu zamanto al'umma guda da ya Allah Allah ka karba ba addinin musulunci da musulmi ya Allah Allah ka rushe kafirci da kafirai ya Allah Allah shugabannin mu Allah ka kara musu imani da adalci ya Allah da tausayin talakawan su ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi karami ko babba za su yi ne domin amfanin talakawan su ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana su daga harare 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya Allah Allah ka tsare mana rayuwarsu da mu da su gaba da ya Allah Allah ka kare mana su ya Allah ƴaƴanmu da kannanmu da magajiyanmu a cikin su ya Allah ka kare su ya Allah ka kare su ya Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su da tsaronka ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah kamarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya Allah Allah ka raba su da addanci ya Allah Allah ka raba su da fadace fadace da ba su da gaira ba su da babu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah waɗanda suke shirin shiga jarabawan nan da za a yi tabaka Allah ta'ala ka ba su sa'a ka ba su nasara ya Allah ƴaƴanmu da kannanmu da almajiranmu da za su shiga wannan jarabawa Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah ka ba su sa'a da baka taba ba su irin ta ba ya Allah Allah ka sa su ba da mamaki mamaki ya Allah Allah ka sa da yawan su su samu wannan jarabawa ya Allah duk wahalar da ke cikin ta Allah ka janye musu ita ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu ita Allah ka sa same ta kamar ruwan sha ya Allah ya Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah duk shekara yaran mu suna shan wahala ya Allah Allah ka sa wannan shekara a samu dimbin ɗalibai waɗanda za su yi wannan jarabawa ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya ma masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gabara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah ka shirye da mu shirya addinin musulunci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin